بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ga takwas ga watan saba shekara ta dubu biyu a dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in biyu bayan hijira wanda ya biyu da ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba nan ta ba mun tsaya aya ta tamanin da hudu za mu tashi aya ta tamanin da biyar wa ya tsadu na ka ainihin ruhu sannan shi ne darasi na bakwai a cikin wannan sura mai albarka suna da kuma ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai a fassarawa daidai da kuma ba su ikon aiki da abin da za mu ji sai
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما
Allah madaukakin sarki ya ce wa ya tsado na ƙarin ruwa suna yi ma tambaya dangane ne dangane da wato matsala a ruwa menene a ruwa sai Allah ya ce kullu ruwa ga ya mutu a ruwa min amri rabbi wato sha'anin sanin me a ruwa yana da wajen ubangiji ba wa ma wujidu ba babu komai ba mai ilmi na daga ilmi illa kalilan sai kadan to wannan kamar da malamai suke faɗa wato yahudawa ne abdullahi ibn mas'ud yana da hadisi wanda yake wato bukari da muslim sun rawaji yace wata rana annabi alaihi salatu wassalam yace mun kasance ni da annabi alaihi salatu wassalam muna tafiya a cikin wata gona a madina haka yana nuna cewa a ruwaya ibn mas'ud cewa wannan ayar a madina ta sauka muna tafiya wanda yana da matsala mu kiyaye domin mun ce shi a farkon sura mun ce wannan sura ce makkiya kuma muka ce ba wannan maganar sabani sura ce makkiya to ga jiran kuma Abdullahi da Masud yana da ruwaya a Bukhari da Muslim na cewa suna tafiya a wata gona cikin Madina aka samu cewa Yahudawa sun yi wa Annabi alaihi salatu wasalam tambaya akan wannan Abdullahi da Masud ya ce Annabi na kafin gida a cikin wani idaci sai ya wuce ta gurin Yahudawa sai wasu daga cikin su ce mu je mu tambaya mu kuri aje aje a wannan tambaya kuri sai wasu da ta har ku tambaye ku kare su da ta sai mun tambaye suna zuwa masu zan tambaye ka ne ka ce ya Muhammad ban ruhu ne a ruhu annabi alayhi salatu wa sallam Allah da mutum ya ce Allah bai guje ne yana cikin gida cikin wannan sandar da ko yana cikin gida da ita yake mu tsara ba dan mutum ya ce ana haka sai na ga da yin shiru din nan na zuwa wani jirin sai biyar da ake bawa Allah nan wayi ake ba kawai dai ya ce wa ya tsaro na ka ne ruhu kulli ruhu min amri rabbi shine ma tambaya dan gari da ruhu da ya mutu a ruhu da suke tambaya a kan min amri rabbi yana da al'amar ubangiji da wa ma wujidu min al-ilmi illa qalila ai ba ba ku komai ba dan gari da ilimi sai dan kankani wannan ruwaya da farko kenan ruwaya ta biyu shine Abdullahi ibn Mas'ud yana da hadisi daga Ahmad dan Hanbal da Abu Dawud shi kuma ba Bukhari da Muslim ba su kuma ai ne cewa a ruwayan biye kurai jawa ne ke so kure Annabi alaihi salatu wasalam sai sai a jiran su ga jawabin da zai tun da Yahuda sun ji ilimi ba aika mu tambayoyin mana malaman su shi ne Yahuda malaman Yahudawa tun da wasu dan a taura kace da je ku tambaye su ne a ruhu ya ga zuwa ga wanda wani da su ran tambaya su kuma jihar da gabo yahuda sun ba su nike suka ce ne a ruwa ya labu da kucin sarki yace ya tsaro na da ne ruwa kulli ruha bin abu rabbi to kaga anan wanda yake bibiya alqur'ani da yawa yake da rabbi zai ga kama akwai wato sun gabo an yi magana Madina an yi magana Makka to jira dauka an so shi ne girabi an ga ta farko shine ka sani cewa kowace daga cikin ta tabbata ro abin da imamu tiri yake bada a cikin al-insan ya ulul ga wato al-insan abu ulul qur'an littafin da yake cewa akwai ayoyi da ko surar da suna iya sauka sau biyu kamar suratul fatiha ta sauka a madina kuma ta sauka a makka ma ta karrara mujuru ya yi bayi yana nan a cikin al-islam saboda haka wannan aya ta sauka da shi ta sauka a makka ta sauka a madina sannan abu na biyu ka sani cewa ruwayan dan masu da yake a madina ta ba bakari domin ta bukari da musulmi kuma shi ya ce a madina saboda haka ba wani cin zaro aya ta sauka a makka kuma ta sauka a madina abu na farko kenan sannan abu na biyu menene a ruhu da aka yi magana ya tsaro na kalin ruhu aka muke sauran darawa wasu malamai suka ce arwahu bani adam rawuka da dan adam ai na ran yake sai da aka faɗa in falsafa sun ce a kaza hatta ba cewa a hamba ke yake amma bayani wasu ce na hamba wasu ce na kwakwalwa wasu ce na wuya wasu haka aka ta kawo abubuwa to kule ruhu min amri rabbi al'amarin wato ran yana gurin ubangiji na ka duba ka gani ko dabba aka yanka ai za ka wani lokacin sai ta wani lokacin take mutuwa za ta ta motsawa an ba da kan da yankan gaba garin karambani ko kai ko wuka ya shirya wuka wa wuyan kaza ne ko zakara ya shirya ta amma tana ta mutu idan da rai a wuyan ke ne za mu ta mutu ba a daidai lokacin kullum ruhu min amri rabbi al'amarin rai yana wajen ubangiji na yana wajen ubangiji na wata kila a hankalce za ka iya cewa idan dai wato akwai abu da in aka yi mutum lallai kun sai ka babu ba zai dade ba ko da zai rayu ba zai dade ba zai dade saboda wasu dalilai amma dai al'amarin sani inda rai yake na gurin Allah babu wanda ya san inda rai yake mun sani a hankalce ma ba wanda za ka gani ba wuya ba kai a tare da shi a ce ya rayu ba zai yi ba amma ina rai yake ba mu sani ba sai shi ne kone ruhu min amri rabbi sai ke da magana ta farko kenan magana ta biyu ba cewa rai magana ta biyu wasu malamin ta ce jibrilu tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr saboda haka a ruhu shine malaika jibrilu akwai wanda suke magana akan wannan haka imamu al-qatala yake faɗa cewa shine malaika jibril wasu maka ja malakul azim wani malaika ne babba wanda ake kira sa wato bi karin makhluka ji kullu ya ko da malaika girma dan yana da kayuwa guda dubu da wani kowane kai akwai harshe guda dubu da wani kowane sannan kowane harshe yana da biyu guda da dubu da wani shi ne babu su biye da irin wannan abubuwan kafin a gama kai ka san ma da zan lawo jihar da ba shi a gani duk a maganganun ma ita ce magana wanda ta fi kowace rauni cewa yana da kai guda dubu saba'in yana da fuska dubu saba'in yana da harshe dubu saba'in kowanne yana da biyu ko dubu saba'in ba a gara lawo da ne sun ba to saboda haka wannan aru idan an ce malaika jibril ne ko an ce rai min amri rabbi yana da al'amarin ubangiji da sai Allah ya ce wa ma utitu min al-ilmi ba ba su komai ba dangane da ilimi illa qalilan ba sai kan kanye da ilimi duk ilimin mutum ba wanda aka ba shi ilimi kadan ne aka san masa shi da Allah ba ya san alfahari da ilimi kar kai shi yadda Allah ya baka ilimi to kai za mu zo zuwa dirgajin Allah ya hara mana lokaci mu ji yadda ake koyar da ladabi na mun zo gabar ma ji wannan ladabai ma da suke so idan mutum yana so ya ilimi ko yana da ilimi yake so ya dauka matsala ta annabi Khidir da annabi Musa alaihi salatu wasalam duk da za mu zo matsala ta jin annabi ne ko ko wani bawan Allah ya Allah yake la ولئن كنا لنذهبن الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا هل أتي ولئن جئنا إلا من دلاما لنذهبن بالذي أوحينا إليك da duk abin da muke ba wa yau sai mun tafi da shi gaba daya Qur'ani ya ce wa annabi Ali da su kira wai Allah ya ce da mun ga dawa ce mu kwaje Qur'ani gaba daya sa shine la laga wanda billahi au hayra ilayka da abin da muke ba wai zai yi dalili dun mala da jin da bi ya alaina wakila sannan ba za ka ga samu wani wanda zai ce baka ba ya zo ya tuntube mu ba ya ce garu ya aka yaka ko ko dan da ne ya moriza a makaranta in ka ga shi da za ka iya zuwa ka ce ne ko ba ka wani duba wanda ya yi da karo ubangiji ya ya aka haka an sa shi annabi Allah kuma yanzu an kwaje babu ta kuwa ake tauna ba dan ayata jido Allah ya wato duk bayan da ya kusan annabi alaihi salatu wasalam amma yake kawo ya da abubuwan da kowa ya zaba wa kansa ruwa yawa Allah biyayya shi ne sun ba da ta ji zaka biya alaina wasila ba za ka ga wani majidincin lamari da zai zo shi cike mu dangane da matsalolin ba sai Allah ya ce zai illa rahmatan min rabbi sai dai kawai sai kai daga wani da shi ta ce ta biyar ka da abun da ya tazo wato sai a nuna ma wa ga yadda za ka fita daga tarkon da aka yi ba shine Allah yake inna fadlahu lalle bana na ubangiji kana alayka kabira wane ne lalle ina babban ji a gare ka dangane da fadalar da Allah yake fadalar da Allah yake maka babban ji sai Allah yake
والذي يجب على الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah madaukakin sarki yake kullu idin jama'atul insu wal jin da ya mutu da ake mutane da aljanu za ka hadu Allah ya haka da aljanu ne domin laraba a da suna da ilimi da kudirin cewa duk wanda kaga kowa kayan biya ya iya doran ne yake taimaka ba shi za ce kudin da cewa wai shi ma annabi alaihi salatu wasallam yana da wani aljani a yaba ba da ake kiransa ar-rahman so tabin dangantaka waje yake wa gaba ne da su salamu kinta shi yake ga yawa duk abubuwan da yake fara to shi ne Allah madaukakin sarki yake ga ya mutu da ake mutum da aljanna za a yi ala an yazu bi mithli da hadha alquran ba wai aljanna da kuke riya ba aljanu duka za ka a kan su zo da irin wannan alqur'ani kaga da shi ne tahaddi na farko da aka yi cewa ta qur'ani duka aya sura wato 114 ayoyi dubu shida ɗari shida sittin da shida a rafar ku dubu ɗari uku da wani abu to su je su kawo gaba ɗaya a yanzu duniya a zo a zauna mutum da aljan su je su kawo kiran alƙur'ani sura ɗari da jawo a junan su sun zauna da kansu ɗan ƙalubalen da kansu da akwai lokacin da mutum da wajen kaza ya yi wannan wani ya zo ya ce wato ya wamar ya wamar inda ma an ji mutum ne wa sadar ya ce shi ma amma wahayi yawo ba yawo ya je mujiya ya je mujiya inda ma an ji mujiya ne ya kada ki sani cewa kulluwa ne da ke da kirji sai wani a ce ba wani ne ma da kai na ba haka kai kan ka ga wannan ba ba Qur'ani ne yake sai kuma yi magana wani kuma ya yi anjiru wal marjiru wa ma ya raka marjiru la zanabu tawil fi tika da malam da Allah ya saka to duk wanda yake gaba ɗaya na Qur'ani ba zai kai a gona waje a dabbobi to saboda haka wannan shi Allah yake inda za ka abu zuwa da Qur'ani duka ba shi ya ko akwai dan kwadin na da na ga kaukar ko kul wallahu ahad ko thumma nazar aya da la ya'tina bi mithli walau kana ba'dhu bi ba'dhi zawira ko da mutum da aljannin za ka haɗu za ki rika ce maka wa kai ba shi ya ba sai aka tattauta ba aka gabo mun biya a baya al'adurar da hu Allah ba mu karke ce su kawo ba su da ake zuwa da mithli ne kada ya wada umari karatu ne dole lahi in kun tsari ku kawo sura goma za rage an kwaje 104 goma kawai da kika gaza da kake wai kun to biyar da limanin da na al'azira fa dubi suratul lil-mukrim wada'u shuhada ku min dole lahi in kun tsari inda yake burge ni da Allah yake ba in lam tafa'alu wa lam tafa'alu inda ku bi wato har kiyama da lahi ba ku yi na gaba da wannan misali idan wani ya ba gori yanzu malam injiniya ne idan kai ba gori medicine sai hakura yanzu sai hakura da aure kwana biyu yanzu shekara biyu shekara uku hudu ba za a yi sai ya koma ya zama in Allah ya ba shi za a koma medicine ko wata yan sai ka ji kawai an yana kiran mutane ga yin cewa za a yi dai rantsar da su cewa zama likita idan kai ba gorin lauya zai jira ka kwantu ba bayan shekara biyu ko shida amma da ji an musu gorin alqur'ani cewa in sun yi su kawo sura daya har duniya da nade ba wai iya yanzu ba har yanzu ba shi yana nan ba ba a yanke zuwa amma an kasa iya wanda ya yanzu ya ka sallama alqur'ani iya wanda kawai domin kalubale ne ba ture a yanzu duk abin da kai kalubale ne shi a kai zai iya zuwa yi wanda ya gudana wani dalilin tura ya bamba zai bayan ya yi sunan ya mutu aka turawa su amma Qur'ani yana da har yanzu tahajjud da tahajjiyat da suna nan kuma ba dauke su ba Allah bai ce daga shekara kaza zuwa kaza shikenan ya kare kwarai da zai wannan za a ce ya kan gan wata ko cewa zuwan promo ne kamfani ne mutum ji zuwa karshen kwakwa ko zuwa karshen shekara shikenan to ji wannan alqur'ani har duniya da nadi yana nan ana da tahajjud in an yi sa bawo irin sa qur'ani ga garkoyo ne shi za wani malami yake cewa jahan da biyu na bil ayati fassara وجئت لا بكتاب غير منكر آياته كلما قال المداد لجل يزيدهن جمال العشق والكدر قرآن الجنة في أنواع ذلول الموجودات إذا كنت تسكن موجودات أنواع عليه الصلاة والسلام وجه كفي جرما إذا كنت ولا تحت حد القرآن الكنزي أفيد ديوة تاجي ووتا kaza da kaza da kaza da abubuwa amma wanda yafi kowanne girma ita ce wannan annabawa sun zo da bujirojin su sun yanke sun tsari wajita na miki dajin gaira musa ne amma ka zo mana da littafin da shi ba zai taɓa yankewa ba ayatu kullama qala al-madadi jibi ayoyin da an ƙara samun wato dogon zango zamani ya ƙara tsawo sai su ƙara sabon da karamin yaro su kasa da alƙur'ani ya dace ya fara fatiha sai dauke wa hakki kankani yaro yana fara karatu alƙur'ani zai ga hankalin ya koma gurin musamman Allah ya ba su zakin murya kuma yana riyawa tantilan wanda da gurin to sai ga ya dauke ba hankali nan da babu wani littafi a duniya da yake da wannan sanar banda alƙur'ani babu wasiƙa ba za ka rubuta da Hausa za ka kai wa wani da Hausa amma idan dai sai bayan kwana biyu za ka yi ka dauko ka kuma duba zai ga guri kaza ba kaza ya kamata ka ce wa kaza ya kamata ka shi za a yi nake biya wa muna da taurari ce ai babu masu aiki a duniya irin kirki domin kirki duk baya karewa za mu iya zuwa kai ma ka rubuta wani yana gani ya ji kaza ne ba domin ba daukakken abu bane daga sama ko ba ka bari bari shi ba ya taɓa karewa kawai za ka daga daga da rubuta da gane ya yi mutum da ya yi zuwa kawai a gode har zai ka samu lafiya amma ta da damin da gidan sarki yanzu da taji in kai wasa da gari wato fara gurin sallama za a yi kin da dai kai mu kallon ku gidan sarki ba wato ma a banka kuma wata kila ka ku gari da kake mu wasu mutum da yi suka zo da aka taji da ana kwalwalewa wani ma ya zama ya yi zakkar a hausa aka ce ma kaza dai kaza da ce kaza ba kaza za a yi amma Allah ya kana zuwa a wurin ka amma Qur'ani shine littafin da yake gazar koyo ya gaji yadda duniya har yanzu babu wani abu da wato ya kawo alqur'ani babu to shi ne Allah maka cikin sarki yake wato kullun yin jama'atul insu wal jin gaba mutu da aje mutum da aljan za ta addu'a la ya ju bi yake da hada akan cewa su zo da irin wannan alqur'ani la ya ju da yake ba za ta zuwa da kwatan kwatan ba walau kana ba'dhum li ba'dhin ghayra ko da sajin su zai rika cikin makawa sai Allah ya ji ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى فأبى أكثر الناس إلا كفورا Allah ya ce wa laqad sarafna lin-nasi hakika ai bayyana lahu al-hujja mun bayyana wa mutane hujjoji daban-daban wal barahi al-qati'a da kuma wato dalilai wanda suke yin fasu shi da Allah madaukakin sarki yake mun sarrafa musu mun bayyana musu duk wayannan abubuwan wato sai biya da Qur'ani cikin wannan abun karantawa Qur'ani min kulli matali ko da irin misali an misali sauro Allah ya an misali guda Allah ya bayar ya bada da jiwa ya bada da kaza ya bada da raƙumi duka shi da Allah madaukakin sarki yake to ba ba an karun nasi amma wa biya yau mutane sai suka ci illa kuburan bakin jiwa Allah mutunci kitabun cewa Allah ba hukuncin sarki duk da wannan mutanen da aka ba sai Allah yake wa qalu lan nu'mina laka hatta tasju'a lana min al-ardi Allah yake wa qalu duk karka cewa lan nu'mina laka kaza ba za mu taba imani da kai ba hatta tasju'a a wata jira hatta tufajjira ko a ce ga kukudan tafiyar nan kuma sai ka fito mana da lana ka fito mana da al'auri a wannan kasar maka kowa ya san gari ne da zafi wa da ruwa ne ba da wato ruwa sosai ba guri bane da za a ce da an yaji buga so za a ga ruwa cikin sauki to sai ka je ka fitar mana da bare wato idaniyar ruwa yambu a wanda yake gurgudowa sai mun rika gano daban-daban ba kuma guda ɗaya ba aure na أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا Allah ba ku jingar yake au da kuna laka jannatu suka ci gaba da cewa ko kuma maga wata gora kawai Allah ya baka min na fere ta itaciyar dabino wato bujin dabino ce su su gani daban-daban Allah ya ba annabi alaihi salatu wasallam wannan gora wa in yaji da kuma ilimi wato fajiran alwara ilalaha muga su ma cikin gonar wato koramu suna kukkugowa a tsakankanin bujin تفجيرا وتلك كتبها فعل يدين أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa autus kida sama sai suka ce ko kuma ka sa sama ka fado mana kawai gaba ɗaya da su kama da amsa kamar yadda kake riyawa a baya wai kamar fanga ce kamar yadda kai kariya a baya haka ce riya mana kamar yadda kai kariya mana a baya wato da amsa ne da ji safar kamar yadda kake riya mana cewa wani yanki na sama zai iya fado mana ba ba Allah ba ko kuma abin da yake wannan da ajima auda ajiya billahi ko ka zo kai da Allah ku zo ka je ku zo da shi shi ne auda ajiya billahi ko ku da je ku zo da Allah wal malaikatu da malaiku shi askoto ubangiji mana ku je sarki sarako kabila mu kansu jama'a jama'a don to in dai kana zo ku ji ka to muna bukatar wayar abubuwa tare da kai bayan mun biya a baya ku duba yadda Allah yake cewa ba mana ala annu sila bil ayat illa an kadzaba biha al awwal wa atayna thamud an naqata mubsiratan fa zalamu biha ko wa ma nuzila bil ayat illa tahwiba mun biya wannan a baya wa qalu ma li hadha rasul ya'kul sahaba wa yajid bil aswaq laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadira suna cewa wannan wannan irin manzo ne wannan irin manzo ne da yake cin abinci yake tafiya kasuwa to inda manzo ne da gaskiya laula usulin da yake mana ko dan me yasa ba a aiko malaika ba sai ko ba a hu da bira yake a baya idan manzo ne wa aje wa aje yake jama'a gaskiya ya fada shi ne goyi da yake cewa bayan annabi yayi wa aje wa aje sai malaika yake to jama'a ba gaskiya yake da yau dan me yasa ba ya haka ba au yi da yayi kanzu ko kuma aje wa mata wata tatta aw takunu lahu jannati ya'kulu minha ko zan to yana da wata gona da zai rika ci daga cikin ta gona ba ba zai da buka zuwa ba wa qala zalimu la in tattabi'una illa rajulan masura azalimu ce to ai ba kowa kuke yi ba ba wani mutum da masura wanda aka yi masa yi ko yake ji ne da kansa Allah da kansa yake wa mun kai babbar rajulan kalauka duba ka dai da suke buga ba wani irin misali dan Allah fa zallu amma ba sun fada ba sun fada bala ya tabi'una sabila ba shi da ikon su ba ne a wajen take dorar Allah ya ce tabarakal ladhi ja'ala laka khayran min zalika min zalika jannati tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura barkan da rubi sa'a wa akadna min kazzaba bi sa'ati sa'ira har zuwa gaba Allah ya taba dan wato darbu cewa tabarakal ladhi ja'ala laka ubangiji al-maqdis da sun yawai sun yawaita in ja in ya ga dama ja'ala laka khayran min zalika sai ba ka biyar abin da suka tambaya ba jannati tajri tafi al-anhar ya baka koramu wato aljannatu wanda koramu ke gudu a kakajin waye da Allah ka kudura kuma zan ya ba wata wato wata farfajiya wani guri wanda yake wato farfajiya da aka ka zama kana hutawa Allah yake barkar da mu bisa kaza ya guri gaba ɗaya wannan abubuwan da suke masu da kariya ta tashi aljiyawa kawai shine ba wai komai bane kare da aljiyawa ce Allah ya ce wa azabna likawa ziban ka dawo da ta'adi da ira mun da dabi wutar da ira ga wanda ya karya karama da ira to shine gaba dan addu'a ya Allah ya jawo duk cikin gaba a gaba da amsa in gaskiya ne to saboda haka ka ta gaba da bado ba ai annaka wa azara an da yawar kiyamati kan shakku bihi gaba kai mana alƙawarin cewa ranar alkiyama sama za ta yayi idan gaba u fadara idan gaba u zakat ko idan jawdu ko duk wannan wai abubuwan da ya mana tunda ka ce zaba in fadar ta ji san tsaye idan zaba u da kan idan ta san tsaye to ta tsaye da jinyo kaga wannan babban ganganci kenan kamar yadda tutu auki tilas zama a kama da aka fata ga wanda ba duba kaga yayi daidai da wancan tabargaza da mutanen da suka yi suka yi da kuma su kansu larabawa a baya cewa Allahumma in kana hada huwa al-haqq min indika fa abdi alaina hijaratan min as-sama to ayo mutum irin wannan annabin da ka turo gaske ne to kuma mana ruwa zuwa su daga sama dogon da inda yake ne Allah ka samu gani ka biye da mu iska ce da ruwa zuwa su daga sama ko kuma a zuwa su yara da ke zuwa a cikin alaina kika ban da sama in kun tare da sai ka sa wani yanki na sama ya fado mai inda gaskiya kake fada ka sa ya fado shi ne Allah ya hukunta sarki a nan yake gaya mana tabi'ar wayannan marasa kunya au su kida zama a gaba da auta alaina ki tabar ko kuma sama da bado mana kamar yadda kake riyawa wani yanki au da jiya billahi wal malaikati kabila ko ku zo da Allah tare da malaiku jama'a jama'a ko kuma mu gansu ido da ido haka wato a nan suka baka mu ga Allah ido da ido kuma malaikun mu gansu sannan kuma jama'a jama'a au ya kula da baiti da أو يكون لك بيت أو سرقات السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا Allah ya ce au ya kula laka jalbaitu ko kuma kika ci gaba da kalubalen zaka in baka yi wancan ba zuwa ba ga wani gida min zukhrubin nan gaba ɗaya da inda da foundation har zuwa rubi gaba ɗaya na zinari shine min zukhrubin gaba ɗaya da inda da foundation da har rubi da tumuntin da za'a da kasar da za'a da zinari za a ga kulo din ba na zinari komai shine min zukhrubin hautar ta ji gaba ko ba hausa ba eh barka hawa zama ko buga tsaf tsaf tsaf amma kin kana hawa zama ka kaje ka dawo shine aukar ka ji samai walan nu'min lil mutiyi ka kaje ka da wallahi da zamu kana hawa zama ka dawo gari saboda dai sai sai biyu da uku kaje ka dawo ba za mu taba imani da wannan hawan da kai ba shi za mu ga ba a cewa rukiya domin rukiya hawa zama ke a rukiya shi kawai da addu'a to shine kolan dubi da ne rufi ne kamar an kama imani da wato wato hawan ka zama ba a tabi da jira a rayuwar kitaban na karahu a sai mun ga in kawo zaman kada da littafi ko cikakke wanda za ka ba mu karanta da Allah ko sai ya ne zama ya karbo littafi suna tsaye suna jira zai zai karbo ba wai ba wai ya rika magana cewa yau an zo kan da aya kaza gobe kaza ya zai karbo ya dawo suna tsaye a gurin ta Allah mun gode ba shi ta shi ba ta farko da Allah ya yi dan adam shi ne da musulmi wallahi shi shi da ga annaba annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam annabi Yaqub alaihi salatu wasalam annabi Yusuf kowanne ya yi zaka jira da wani musulmi wal hakimi bil salihin kowanne shi ta Allah gura yake ta magana huwa sammaqul muslimi da min qabl wa fi hada sammaqul muslimi da waye kan ya mana suna musulmi waye Allah mana hukunci sarki ko annabi Ibrahim ta ga ana da tattauna a nan amma da zan yi yanki Allah ne zan yawo da zama musulmi saboda kasancewa ka musulmi ni'imar yace Allah mana hukunci sarki yace sun ce sai an ga mu da tsari ne zan wanda za su yi da tsari Allah yake kullu ya mu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji da alkuntu ayi ma kuntu ban kasance ba illa wa kana rasula ba sai mutum ne yi rasula amma mutan aiki wanda ake aiko sai Allah ya ce وما منعناك أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا Allah madaukakin sarki yace wa ma mana annasa ba abin da ya hana wayannan mutanen annasa anan shine kafiran ba abin da ya hana su an yi umiru shi imani ya ja a wurin huda lokacin da gaskiya ta zo musu da shari'a illa an kalu ba je kawai dai dan jin ce aba akan lahu bashara rasula shin Allah ya hukunta da ai kuma da shi sai sai mutum kuma a matsayin bandu ai zai turo malaika shine kawai da suke gaba da akalin lillahi ajaban Allah ya yawa a farkon yuru da muka ji alif lam ra bayan ya gaba aya ta farko sai ya akalin lillahi ajaban an auhayna ila rabbil minhu shi sa karka biyo wa mawaka kun ga duk inda ake ta kalubalen da annaba ne da su suna cewa mutum ne mutum ne suna cewa za su turo mutum Allah ya taba kore cewa Allah ba mutum bane amma sai zo tsaba da yin waka ko wani abubuwan da ban tana kawai da cewa ba mutum bane Allah bai taba kore masa ba a kana ne ya ce ajaban shin mutane suna mamaki an au an ga da mun yi wa'ayi ila rajulin minhu zuwa ga wani mutum daga cikin su an anzir an anzir na ga majalin ladina amanu cewa ya zo mutane da Allah bai kore ba dan bai za ka kore ko kuma inda Allah yake cewa zalika bi annahu kana ta'dihu rusulun bil bayyinat wa qalu abasharu yahduna ko kuma anu'minu li basharayn mithlina wa qawmuhuma lana ajidu kowane annabi idan ya zo za a aka ce kalubalen da ko kuma in an tumi labar da rumin tuduna turiduna an tafi duna amma ka da ya abudu ababuna ba a tuna ni su kani ne inda Allah ya kace sarki ya kawo yin wani zaka yana kafar da annabi alaihi salatu wasalam mutum ya amma sai ne ba wani sai ko bai ba ko iya wannan aka ce kawai ya ku kowa daraja قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ake fara zo da wajen dan Allah ya fara mana lokaci za mu saboda haka wannan shine abin da ya kamata kore shi a lura ne to shi da Allah ba ku sarki yake ga yawan Allah amma haka Allah wajha rasula sai Allah yake قل لو كان قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا
idan kuma kana neman wasu ayoyin da suke ƙara tabbatarwa annabi alaihi salatu wasalam mutum ne amma ya fi kowa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim min anfusihim ko kuma kama anzalna fikum rasulan yatlu 'alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun dan suratul baqara kenan ko kuma law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innin duka ayoyin da Allah baka kuce sarki ya ta bayani akan irin wayannan kana da dalilin da yake yin zuwa Allah alaihi wasallam mutum ne amma ya bi kowa daraja to shine Allah ya ci gaba da gaya mana anan kullu kana fil ardi malaikatu da ya musu inda aje a ban kaza akwai wasu malaiku yamshura wanda suke tafiya wasu malaiku da cikin nutsuwa da nazzalna alaihi min as-samai kuma da mun aiko musu daga sama malaika rasula kace mun aiko musu a matsayin manzo shi ma ya zama wato malaika ya zama manzo inda aje akwai wani gari da malaiku ne zalla a cikin garin to kuma Allah zai aika musu da wasu kun ji wata amsa da Allah zai bari tura musu mutum ba malaika za a tura musu a matsayin manzo to kaga idan kaje annabi ne za ka sanar ba mutum bane zai mu tambaye ka to waye duk kalmar da ka faɗa ka abin da za ka in ka ce wa malaika ka da in ka ce annabi ko original ka kun to ba ba wani jawuji a kai wata gwarar malaika idan ka zo za a yi da jawuji kai kana tunanin malaika ya kuma za a yi ba wannan jawuji kai a tunanin da malaika ya kuma wannan an tattauna wannan magana ba mun yi a baya to amma abin da yake dai annaba ne da aka sanar mutum ne a baya ko kowa to shi da Allah ya bada abu da yake da akwai garin da aka turo malaiku dalla shi ne kawai a cikin Allah ya sai turo musu manzo malaika bai turo musu shi ne wato da an turo musu malaika a matsayin manzo sai Allah ya kuce sarki shi gaba da gaya mana cewa kul da ya musu gaba bin lahi shahida lailai ya yi ta jira gurin ubangiji ba da kuce sarki bai Allah ya yi jira bai yi wa bai rabu tsakani da innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle ubangiji ba ku sarki khabiran gwani ne mai bada labari basiran wato kuma mai gani ne bi labari dan gari da bayan sa kaga Allah da kansa yake walau ta kawwala alaina ba'da al-aqawi da annabi ne zai tsara zai kirkiro mana wasu maganganu Allah ba ku sarki in kirkiro din gina wa Allah ba Allah ne ke fada ba la kadna min hujjaji Allah yake da mun da cikin mutukar da ba sun malaka ana nuna lokacin da dai mun tsinka jijiyar ruwansa an tauna kabuwa da aya da dubo Allah ya ga annabi ba zai haka ba amma ana ga musu ne duk aka ba musu dalilan da za su gamsu cewa annaba ne za su sanar ba ba kare shi wai ba ba kare shi wai Allah ne ya aiko shi kuma abin da Allah ya aiko shi yake faɗa amma ban ya dai na ku kamar da za mu biya nan gaba wanda Allah ya jire shi ne jire ya wanda ya kasa kuwa har da yake jire da shi Allah yake jira ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت جبناهم سعيرا Allah ya ce wa man ya illahu duk wanda Allah ya shirye da shi ba wani wanda shi ne shirye Allah ya shirye da mu wa man yudil wanda ko Allah ya bada da shi falan da jina lahu aw lahum awliya min duni ba za ka taba samun mutu wasu mun bazu bin talamari ba in ba Allah ba ba wanda ya shirye da shi za ka wani tayi tayi tayi ba da za ka yi akwai wanda zai gaya ma ba idan ka ɗauko ra'a ne ki na mutu ka sani eh zai gaya ma ka ga wannan wallahi na ji da sani saboda haka ko da ya harka kare kawa to shi ne wannan abin da zaka gani wanda Allah ya jira shi ne kiyaye wanda ko Allah ya baka da shi ba za ka samu wasu ba da galaba ne ba da suka yi zaki ne shi ta kullun za ga maza ba da wannan addu'a su ji da ku kike yawan da yin nabula dan su bayyana kare ne na jira da mutai to wannan addu'a Allah da shi yadda mu hanya madaliya da kaciya wannan addu'a ce da kamata mu kai wala hazurum yawm al-qiyama Allah yake za mu gaje su ranar al-qiyama ala wujuhihim akan fuskokin anan da gurin hadisi ya tabbata daga Imam Ahmad an tsammani yace sai wasu kace ya ba ikin Allah sai bai zaru na su ala wujuhihim ya da da mutane akan fuskokin sai ya kada da yace allazi amjahu ala wujuhihim qalilun ala ayyuhum ala wujuhihim wanda ya ba su iko tafiya akan kababun shi ya ba su dama kuma ta ba kan fuskokin أبا من يمشي كذبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم Allah ya ji wanda yake da biya kan kafafunsa yana tafiya wato daidai dai daidai yake da wanda yake da biya kan fuskarsa wanda yake da biya kan fuska daidai yake da wanda yake da biya kan kafafu ko dai ya tara bai da tsara wa surayya saboda haka bambanci kamar fadin zawa da kadari kowa ya san wannan shi ne yayi wannan kuma ya fada to shi ne Allah wanda kuke sarki yake to suna da ji akan fuskokin su uliya ba ta gani a makabi eh shi ne uliya suna da ji a makabi ai la yusiru da ba ta gani wa bukman ai la yadibuna suna kuma biwa shi ne wanda baya magana shi ne dinde ko yawa wanda baya magana wa summa man bi sama shi kuma kurban ke wanda yana yi magana shi ne kurban saboda haka wasu man suna da biya a bebaye kurani yaji ne Allah bada kucin sarki yake ba wawu da Allah kuma na ka ku irin wayannan da ka ganda alkiyama ba zai ka tambayi ina za a yi to ba kuma zai kace wuta kullama qabat kullama qabat duk lokacin da wutar ta kallaba ai da ga wani lokacin ka tara karbashi in yana ji za ka yi ta kuda ta cidewa zai da kabara Allah ya ce da ta fara da zarar ta fara kaza jidna hu ta ira ji mu kara hura Allah ya ce kullama qala jidda dana dama kaza jidna mu kaira sai mu kara hura sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون فلن أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا Allah ya ce zalika jazaohum wannan shine sakamakon duwa idan da aka yi ne bi annahum kafaru saboda sun kafirce bi ayati da sun kafirce wa ayoyin mu wa qalu arsuna cewa ai za kunna azaban idan mun kasance yanzu mun kasance kasusuwa warubatan murjiji ji abinna da baba huduna za a kuma kaifin mu halkan jarida wata sabuwa a bisa wannan mun ba da misali tun a cikin sura an muka bayar da wato a jirgin wajen wurare guda shida in kana so ka bori duk wanda ka ji mun wannan ayar ko ba bakara ga su nan wurare daban-daban aukan nabi mara alaƙar yadda alam kana ilan nabi hajja ko wai kala ibrahim kakkara ba wato rabbi arini kai ba so yin bauta irin wannan wuraren suna nan kuma ba nisa to za ka wajen gurin gida za ka more a nan ita ba da misali to saboda haka wannan shi Allah bada hukun sarki yake suna cewa a ina da baba audu na kalkan jarida din yanzu a da ji ba wani sabuwa halitta Allah ya ji awa da yaro kin ba ka gani annan la allazi khalaqa samawati wal arda ubangijin da ya halitta sammai da kansa ya kare ne shine mai iko ala an yakhluqa mithlahu da cewa zai iya halitta kire-kiren su wanda ya halitta sama da kansa shi ne yake da iko ya halitta kwatan kwatin kwatan kwatin mutanen ko kwatan kwatin sammai da kansa ne waje ala lahu ajalan la rayba fi sannan ya san ya mutu ajali iya ajalin kwanakin da babu kokarto a cikin sa fa amma zalimun amma azalimai ne su karbi wannan dalilin da hujja illa kuburan ba ce wa su bata ce wa ubangiji wa ɗaukacin sarki da babu cewa Allah wa ɗaukacin sarki sai Allah yake
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا
Allah yake kullum an tuntum ne ko ga ya mutu da ake ku kuke mallakar kazaina rahmatu rabbi taskokin rahabar ubangiji da idan da ake ku a wannan lokacin da an tsako da kullum ne inda ake iska da ruwan sama a hannun mutane ne kamar yadda ne ba da ga hannun gwamnati to da an shiga wallahi da an rika mutuwa shi Allah yake da ake taskoki a hannun mutane ne la'antattun da duk rikin kaje da yafa saboda tsoron talauci kawai sai da ne da shi gaba daya ga shi ne zuwa ga zuwa wuri shiga ku sai albashi sai ya kara wata misali shike nan shi ne la'antattun la'antattun kaje da yafa da duk rikin saboda tsoron talauci ko kudin yan banki ko giratuti sai da shekara biyu uku yana yi ya yi sai sai inda da yawa yawa sannan zai biya shi ne la'antattun kaje da yafa ba ko ne ke saboda tsoron talauci Allah yake wa qalal insan shi dabiya mutum yadda yake wato ya kasance a turan mai matukar kauro kamar da Allah yake cewa Allah wannan tibu min al-mulki fa idza la yuduna la nasira bari wannan da ke ko suna da wani rabo na mulki inda suna da jilali min al-mulki da nasira da wato ba wa kan adam ko da da gurgurdan sa dada ba ko da gurgurdan sa dada ba za su zo إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين يا الله بقى في تركيز وقال الإنسان كثيرا لن يمكن أن هذا الجيل قول يا الله يجيب ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إن أظنك يا موسى مسحورا
Allah yake wa laqad atayna Musa hakika mun ba annabi Musa tisa ayatin ayoyi guda tara wannan mun biya ga suratul al-arab tisa ayatin bayyinatin ayoyi guda tara wanda suke bayyanannu a fili shine aya ta farko kaga akwai sanda daga cikin ayoyi annabi Musa alaihi salatu wassalam akwai wato sanda sannan kuma akwai a da yake kira da hannun da yake fitarwa daga cikin hambata sannan abu da uku akwai albahar ko akwai albahar to sannan kuma sai sai wato ba'ar da na alaihi mutufana wal jarada wal kummala wa dabariya wa jama ayatin mufassalat kaga wannan suna ci guda nawa kenan guda guda nawa wai biyar da kuma wayannan da muka faɗa guda guda takwas ko to amma wanda ba da rinka ba wannan abin da za a kawo shine guda biyar din nan cewa an aiko musu daga wato dubana sai kwarkwata sai wato ba bari da sauransu sai kuma su su kawo wani kada a kan na halin da wani biki wa naqatin min as-samarati la'annahum yadhakkarun kaga wannan guda biyu kenan wala kada akhadna ala fir'auna bisinina fai da suka ba wani kafin yin samara ko da rabi na kayan marmari ta guda biyu a nan in ka haɗa da wancan goma shi za a zuwa nan suka ce wannan abin da aka yi bayani a wannan ayar ba za ta yi su biyu gaba ɗaya wa'in nan guda biyu na kada a ƙasa ayar da wani biyu ne da wani kafin yin samara ta abu ɗaya ne to kaga idan ka je kada ko sanda biyu sannan idan ka ɗauki hannun ka uku sannan wato da yake kiran da koyi daidai da keji da dandar yau kun ba daga baka da kullu kake ka dauri da aure ko bi da ki sandar a wani ko shi ya zama kamar kamar kadan jini eh to da haka shi ne guda tara amma ba da yin kace da sauran malaman da shi ke ya ayoyin da aka ba da shi ka sun fi tara ya za ka yi wajallana alaihi alaihi alaihi zamama ko wa anzalna alaikum alaikum zamama wa anzalna alaikum manna wa salwa ga kabaki ga dutse da aka daga ga abubuwa aka ce a ana magana akan wanda suke gaba da gaba da annabi Musa ba wai da jama'a nan bani Isra'ila ba shi ba annabi Musa da annabi Alayhi salam da Fir'auna guda tara ne suka doka lokaci guda ɗaya bayan ɗaya wanda aka gwada tsakanin annabi Musa da Fir'auna amma bani Isra'ila ne a ta tafi da yin shekara arba'in din nan da suke ta ɗimo cewa ai an samu ayoyi da yawa kala kala to saboda haka wa'anda ake magana akai wannan shi ba mun taba su muna so mu kai karshen sura insha Allah ta'ala saboda haka mun taba su mun biya a suratul a'raf to wannan sura ayoyi guda tara shine shi ta ayatu to shi da Allah ba bakin sarki shi a cikin kafin ba annabi Musa alaihi salatu wasalam ayoyi guda tara fatal bani isra'il da tambayi bani isra'ila in ja'ahum lokacin da yazo musu faqala lahu sai ce faqala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce da annabi Musa inni la azunnu lallai ina tsammanin kai Musa ya Musa ya kai Musa ba turan jifan ka ake shi za ka ce wannan sambatin wai abin da Allah Musa yake fara surute ne kawai sambati yake ko kuma a inni la azunnuka ya Musa ba turan ai la azunnuka ya Musa sahi ina tsammani kai boka ne shi yadda ake boka ne shi ya gano da wannan abubuwa sai Allah ya ce na'am قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء
وعليه وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده بني إسرائيل اذكروا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم نسيما Allah ne wajen sarki yake nan da nan sai annabi Musa ya yi auza kale yake da kada an ta ma anzala haula in ka san ba wanda ya saukar da wayannan abubuwan illa rabbu samawati wal ardi wa sa'i in ba ubangiji wato tambayi da kai ba a matsayin basayar al-hijaj wal barahi a matsayin hujjoji wayannan abubuwan da aka saukar gaba ɗayan su hujjoji Allah Allah da ya rubuta saboda kada ya saukar da wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura ya raba yace ina tsammanin lalle kai fir'auna halakacce ne kai shi ya ce babu ka ji shi ko halakacce ne shi za ka ga na bukatar da da'awa da kake wanda yake ba ko ba to shi ko ne ba akwai lokacin da ba a bukatar wato ragonta dole sai ka zama jarumi yace ina tsammanin kai ma halakacce ne kai ka halaka to shi ne shi yake gaba da cewa ba araba sai tsammanin an yasta bizo shi a nan biyu a fir'auna sai rubu an yasta bizo ya kore su ko ya kimfice su gidan hansu daga misra gaba ɗaya kore su to a nan tambaya wannan niyyar da yayi ya shiga cikin ta ko ba ko ba zo ji ju'ara da zamu zo nan gaban Allah ya ara mana lokaci Allah ya ga mana cewa ya shige ta ba su ba o mushriki ga jin haka da sun biyo su da kaji lokacin wala ha suka biyo su a baya sun biyo su suna so su gaba ɗaya su ƙara da su kore su to shi ne Allah ya ce ba ara da ayyuka tafi zau sun yi nufin su kore su sun fice jini da al'abdi daga mata kagara kana wa Allah yake muka halakar da su wannan ba abu da duk wanda suke tare da Firawo da jami'a da gaba ɗaya wa kullu sai muka ce min ba ni bayan gujewarwa Firawo libani Isra'ila muka ce bani Isra'ila kuskuren aka ku zauna a bakar doku fa idza jaa wa'dul akhirah idan alkawarin lahira ya zo kuwa jina bi ku nadiman za mu zo da ku a haɗin shi da nadiman a takkani an wanda ba da sun fada wasu garuruwa saboda tsoro duk za mu ga tsoro ku zo da sai Allah ya ce na وَلِلْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَلِلْحَقِّ نَزَلَ waye mutum وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا na وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi wa bil haqqi nazal da kuma gaskiya ne yake sauka wane mutum lakin Allah ya hadu bima anzalahu ilayhi anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida to ji Allah ya ce wa ma arsalnaka wa ba'iko ka ba illa mubashiran fa ji kalamtu wa bashiran bi albishri wa nadhira kuma mai gargadi wa qur'ana baraknahu shi ko wannan qur'ani ne abin karantawa ne baraknahu da muka rarraba shi au bakallahu ko muka wawwaye shi da takara abuwa da za su danka karanta wa mutane ala mukti a hankali a hankali shi ta yi sauka kawai shekara sha uku a makka goma a madina shi ne ala mukti wa nazzalnahu tanzila muka saukar da shi saukarwa shi ne an saukar da shi jumlatan wahidan an kuma saukar da shi tafsilan nazzalnahu tanzila shi ne saukar da shi tsawon shekara ashirin da uku kuma ga jira an alubalanci wasu yau sauka alkurani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa wane da alwai alwai da mutane da ake wata ayoyin da zai muka biya ta ta haji dauko shi ha uku za ka hada da alwai din nan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da uku amma har yanzu ba wani mutum da ya iya kundin bare da cikin domin ke ayar zuwa da masjidin maka duk a maka aika aika dole aka zo aka jare ko a madina aka tsara da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ga shi muna cikin sa har yanzu ba wani wanda ya zama kundin bara ƙarni goma sha biyar shekara ɗari ɗari da sha biyar ba wanda ya ce yi kuma to shi ne Allah wanda kusin sarki yake wa nazzalnahu tanzila lalle mun saukar da shi saukarwa sai Allah yake قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم wane يخرون للأذقان سجدا mutum ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون للأذقان يدعون ويزيدهم خشوعا Allah wanda kusin sarki yake kul ga ya musu aminu bihi ku yi imani da littafin nan aula tuminu ko kar ku yi illal ladina utul ilma min qabli wanda aka ba wa ilimi kafin zuwan wannan littafin shi ne alqur'ani idan yutla alaihim idan ana karanta musu wannan littafin ya khiruna lil azkari suna faduwa akan wuyaye abin nufi suna tuntiyawa wato lil azkari sujjada suna faduwa da wuyaye suna masu sujjada wa yaquluna har suna cewa subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'adu rabbina duk da cewa lallai ko kuma kana wa'adu rabbina lallai alƙawarin ubangijinmu da mafulan abin zanzarwa ne wato sun karanta a baya cewa Allah zai kokar da wannan sai sai yin zurfa faɗa wannan sarwa cewa alƙawarin ubangijinmu wato abin zartarwa ne gaskiya ne wa yakhruna lil azkari zurfa babuwa akan da ya wuyansu har yanzu yabkuna suna kuka wa yazidu mukutuwa kuma haka yana kara musu kujuri idan haka zo yana ne cikin gurare ya biyar ko ja hudu ko ja uku ko ja daya sabanin wato mazani da ake da su. na cewa wasu suna ganin guri kaza na jira guri kaza ba amma kawai ka ce guri ta biyar ta huta ko ina ta zamu kai masu jira domin haka ya tabbata a wato a cikin hadisi saboda haka da sun zo wannan gurin ba aka ce da shi ne idan mutum yana karanta alkurani sai ya yi jira a sujudi tilawa to wai zido kusuwa wannan karanta alkurani da an biya su kusuri yake kara mu ku da ku imani da shi wato wannan sai a cike ba shi da cikin ku ba an biya ku ba da yake shi sujada suna cewa alƙawarin Allah gaskiya ne ko ku yi ko kar ku yi ruwan wanda suke wa shi ne a cikin ku suna yi sai Allah ya ce aya ta ayoyi ادعوا الله أو ادعوا الرحمن
Hmm.
أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك نعم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الله أكبر الله يكي قل ادعوا الله يا مسجد ادعوا الله ku kira sunan Allah ba ɗaukakin sarki wato ku ce Allahu a wuri a Rahman ko kuma ku ce a Rahman duk wanda kuka faɗa ayyan ma da duk wanda kuka kira daga waɗannan biyu bala wala asmaul husna Allah ba ɗaukakin sarki yana da sunaye mafiya kyau dan ba kuma ga ba da azumin rububiyya da aka zo Allah ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce wallahi da Allah ai ba san wani rahmanir rahim ba tun dan dalili bismillahir allahumma sai an goge wannan annabi sai da ali yace ba za a goge ba annabi ali zai tsara shi nuna mun gurin nan goge ya nuna masa shi ya tare gurin yace ai da awal bismillahir allahumma dai saboda maslaha su suna ganin ko bai wani rahman ne wani rahim a Allahu dai da yake wala din yadda Allahu ba a tafi a nan to shi Allah yake hudu Allah a hudu Rahman ku ji Allah ko ku ji Rahman duk sunan Allah ne huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa Rahman Rahim huwa Allahu Allahu huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-qudus al-salam al-mu'min al-mu'min al-aziz al-jabbar al-mutakabbir سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم يجي الله ne gaba ɗayan su duk sunan Allah ne saboda haka ko kace Allah ko kace Ar-Rahman ko kace Ar-Rahim duka sunan Allah ne fa lahul asmaul yana ba da sunan da baka san su ba da kira Allah alaihi wasallam haka yake bada Allahumma inna nas'aluka bi kulli shay'in huwa laka sammaita bihi نفسك او انزلته في كتابك او استعذرت به في علم الغيب عندك ko او علمته احدا من خلقك kaga annabi ya zama da wasu annabawa sunayen da bamu san su ba a wuce azarta ne ko kace mata ilmi bi an da gaibi cikin ilimin da gaibi wanda ba wanda ya sani shi da wanda abin da inna lillahi ta'ala wa inna tumar bi adal illa wahida da mar'a ta'ala kal janna ba fa sunayen Allah kawai ba sunayen Allah da yawa suna da yawa kwarai da su saboda haka wannan shi ne a dunkule to Allah maka kudin sarki yake ayyan ma da ubala wal asmaul husna yana da suna ya jawa suna ya Allah maka wan kana so ka iya amfaruwa da su ka ji dadin su shine ka nemi ka wani mutum da ranar ibn usaymin yana da dadi ne ko akan wato da yi ko kuma ibn qayyim da shi da wasu malamai da aka yi su kawai wato jawa asmaul lahi husna litaji ne mujallabi ta wanda za ga an kawo shi wato an kawo abubuwa masu yawa da sunan Allah za a zo a sunan da ake insani zuwa wannan sunan Allah ne ko ba sunan Allah ba za a yi ma bayanin sa wanda yake sunan Allah ne mu ba gurin gurin da yake hadisin da tabbatar da sunan Allah ne ko a kamar da muka kawo wannan ruwan lawo da ni za a kawo da za a yi ma bayanin sa a ga ma in kana so kai addu'a da Rahman ko wannan lokaci ya kamata ka sada domin wasu na wurin sunan Allah kuma su ga shiru domin ba kai yawa kayya wani dauka ya kawai zai zo da Allah zuwa zaburi da sauri ba haka ake yi ba mana aka hada kana janna da annabi ya fada shi ne kai ya fada sunan da yi yadda sunan da Allah ake Allah ka ce Allah Ar-Rahman ka ce Ar-Rahman Ar-Rahim ka ce Ar-Rahim Al-Malik ko Al-Quddus As-Salam ko wanda yake ya fada sa abu da yake san ma'anar sa shine insani abu na uku kai ya abu lahi inda ya kamata misali arziki kake nema ga jawo wani da sunan ka arzaza ku Allah kuma da arziki ka ka da shi ne kamar ko kamar da muke fada ba alarmomin mu na da yi jira addu'a Allahumma dabbir li kafara wa munafiqin Allahumma dabbirhum tadbira Allahumma mazziqhum kullu mumazzaqi kuma zai ce ya rabbal alamin ya rabbal alamin ala gaban tawala ya rabbal alamin ne kace a rubu ba gari kuma sai dai ya kawi za a ji ko ni za ka amfani wanda yake so ya ma illa sai kai amfani da ya kawo ya ali Allah ka sallaba mu gurin abin da wani zai ka tike mu gaba ya sahabu Allah ba dauke shi ji gaba da yin jari akan wani to shi ne yadda ake ji a cikin sa dan gani da jura ya Allah ba dauke shi to kai amfani da wannan zaka wato ne ba amfani da kai ya gabata Allah yake wala tajal bi salatika kada kai ka bayyana sallarka aka ce wannan ya bari ne sakamakon annabi alaihi salatu wasalam da aka aiko shi sai zo kamar da Abdullahi dan Mas'ud da Abba yake wala yace ta so kaka annabi alaihi salatu wasalam idan ya tashi yin sallah sai ya rika daga murya idan ya zo sallah yayin da mushrikai suka ji wannan da sun je na biya alqur'ani sai su rika zagi qur'ani su zagi Allah sai wanda ya dokar da qur'anin nan da mai karantawa da abin da aka daukar da zai bulbulo da su danna kawai to shine Allah baka mutum sarki yace wala taj'al fiha in ka zo karatu ka daina daga muryar da yawa wala tuqadi biha da kuma karka koyi da yawa wanda kuke tare ka biyar da ba zo ka zo da ka zo ba su wuce a masallaci kawai ka ga shi za ka biya sallah gaba ɗaya ka rufe ba za Allah in liman da zai biyar da kowa ya biyar da kowa amma ba su biki liman yana nan yana hutu ta ji yana duka ta kana alan da kai ba ba da ba ala ba ba wala to ake ka biyar da kanka kawai tunda ba su biki ne kai wanda kila hali da yawa da kusa da kai amma kowa a masallaci yana ji ba daidai bane ba daidai bane shine wala ta hafi biha Allah ya dauki sarki ji wa kan ji bayan zalika sabila lalle yake ne wato tsakanin bayyanawa da koyewa ka nemi hanya wani rijiya shi ne tsakatsaki ka tsaya sai Allah wani hukun sarki ce wa kul alhamdulillah ka ce kuma lallai godiya ta tabbata ga Allah lam yattakhidhu walada bai rikida ba eh Allah bai rida wala ya kullahu waliyyi min az-zulmi sannan kuma ba shi da wani waliyyi an gane ko wato wanda wato yake waliyi ban dukkan lamari da zai zo ce maka wani ina zuri wanda za a kaskantar da Allah sun ce Allah daga wata hinka ko kamar da yazo ko mujina ko ba da mutu wannan ya kullu hu shariku fil mulk Allah ba wajen sarki ba ji da abokin tarayya a mulkin sa wanda yake ce maka wa ji wa iya aiki da rana wani ya kalli wannan ya kullu hu waliyyu min az-zulmi kuma ba shi da wani mutum lamari wanda idan wani abu ba zai iya dauke kamar da gwamnati zai dauke kwamishina a yau ko wace mutum ke ya zoge babu wanda ya ce wa Allah haka Allah ya ce wa kabiru ka girmama ubangiji takbira ka girmamawa wato lalle ka samba ba ubangiji ba ko kai wannan wato shine karshen suratul isra abubuwan da muka bayani ne Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yi wannan tafsira ta ji zuwa kafin mu je suratul zahiri da Allah ya ba mu lokaci ma iya zakulo darasai da lalin da muka dauka ko da guda biyar ne a cikin sura muna fata Allah maka mutum sarki ya mana jagoranci wajen da wato amfani da abubuwan da muka ji marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka nuna da lafiya akwai iyalin ya iyalin malimamu da sallacin na mala abdurrahman an ce tana kwance ba ta da lafiya muna roƙon ubangiji Allah ya ba ta lafiya Allah maka mutum sarki ya tafi kafarinta Allah maka mutum sarki ya nemi masa da lalurar da fara dukkan musulmi ba da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da kike da lafiya Allah ka inganta lafiyar kuna roƙon ubangiji da sunan ka kyawawa da tsohon da madaukaka ka san Allah ya zama da lafiya Allah maka mutum sarki ya ya kurba kowa da lafiya da lafiya اللهم علمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وجعل الآية تراثيما خافك واتقاك وتبعك برجاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Okay, I'm going to go to the